الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yau alhamis sha biyar ga watan rabi'in al'awwal ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da bakwai daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ka'id shi'a al-isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali ashafari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba kai tsaye malam ya fara bayyana mana irin shirmi da shiririta na malaman shi'a da suke kokarin fassara alkur'ani littafin Allah da soye-soyen zuciyarsu da inda muka ji 'yan shi'a na fassara kwanuka da kuma watanni da cewa ana nufin imamansu ne da yake ba haka Allah maɗaukin sarki yake nufi ba sai ya zama sun yi makansu tafka da warwara a sanda wasu suke ƙoƙarin gina ma malamansu da shehunansu kima da daraja da waɗannan kwanuka sai wasu daga cikinsu kuma alƙalaminsu ya zame sai suka faɗi waɗannan kwanuka a matsayin mafiya sharri kenan in ka fahimci wannan suna son su ce imaman nan nasu ba wanda ya kesa sharri kamar yadda suka danganta alhassan da husaini da cewa su ne a matsayin ranar litini. sai ga shi wani daga cikin malamansu yana cewa ai babu yini mafi sharri kuma mafi kiyayya wanda yake kamar ranar litini to wannan sai ya haskaka mana abin da suka aiwatar akan waɗancan imamai guda biyu alhassan dai sun juya mai baya da iyalan gidan shi 'ya'yan shi da jikokin shi baki ɗaya wannan abu ne a fili a sarari da suka kira ranar litini da cewa a ada'una kinin ya tabbata sayyidina alhassan cikakken makiyi ne gare su ba sa son shi ba sa ƙaunan shi wannan ya sa 'ya'yan shi da jikokin shi ma ba a son su kuma ba a ƙaunansu wannan ya sa kake gani idan sun tashi bukukuna da suke ma sayyidina husaini ba su ware rana ko ɗaya a cikin kwanaki 360 na shekara da suke ma alhassan ba wannan ƙiyayyen ne shi ne abin da ya bayyana a cikin wannan alƙalami nasu na biyu shi kan shi husainin bai tsira ba kamar yadda tarihi ya tabbatar da cewa 'yan shi'an kofa su suka yaudaro husaini cewa ya zo ya zauna cikinsu za su yi mai mubaya'a ya zama shugabansu suka kwanta-kwantan kwalfe shi suka kashe shi wannan ya tabbata aikinsu ne saboda alkalaminsu ya rubuta cewa husainin makiyinsu ne wannan ya sa suka kashe shi an gane wannan da kyau wannan bikin da kake ganin suna shiryawa a ko'ina na sara da yanka da zidda jinin jikunansu ba wai suna yi ne alhini ga sayyidina husaini ba suna yi ne ba don komi ba sai don wai suna zubar da jininsu tsammanin allah maɗaukin sarki ya gafarta ma iyayensu da kakanninsu ɗanyen aikin da suka yi na kashe annabi jika amma da a ce kwaikwayo ne na abin da ya faru da sayyidina husaini suke yi ai ba aska ko adda ko takobi ko lauje za su sa suna saran kawunan su da jikinsu ba an tsara wuyan sayidina husaini ne sauraka duk wanda yi yunkura a cikinsu in yana son ya bi salaf a cikinsu to abin da ya kamata kwantawa zai shi ma guntule kan shi sai ya tabbata cewa shi mabiyin sayidina husaini ne biyayya na gaskiya amma wannan yaudara da kin allah ba inda za ta kai su jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau yasa wannan shine abin da ya kamata kowa ya gane kuma ya kamata kowa ya fahimta ɗan shi'a makiya iyalin gidan annabi ne shi yasa su da kansu suka ce ranar litini li'a'ada'ina ta makiyanmu ne kuma suka ce suwa ne ne ranar litinin suka ce alhassan da husaini ne mun karanta a karatun da ya gabaci wannan da littafi hadda lamban shafi muka bayar na malaman shi'a da suka yi irin wancan shakakuwa ɗin allah madaukin sarki ya kyauta ta'arut malam ya ce bari mu gwabza masu karo kun gane cin da an yi alfabiha to abin da ya rage to a kai su ƙasa iftarau ala amirul mu'minina ali ibn abi talib radiyallahu anhu annahu qal sun kirkiri ƙarya suka danganta ma sayyidina ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda wa hashahu kuma Allah ya tsare sayyidina ali da ya faɗi wannan magana na tabargaza wai ali ya ce kaga malaman ahlus sunna akwai adalci su sun faɗi maganan ne jazaman kai tsaye ya faɗa amma saboda ƙarya suka yi mai to sai mala yake cewa malaman da suke makarya ba su suka faɗa ba ƙarya ne amma baka sani wannan ita ce aƙidan malaman shi'ar saboda waɗannan imamai sha biyu ba fa 'yan shi'a ba ne kuma ba imaman shi'a ba ne malamai ne da suke karantarwa kamar yadda shehu ɗan hodiyo ai ba ɗan shi'a ba ne kuma ba imami ne daga cikin imaman shi'a ba amma yau 'yan shi'a suna ƙoƙarin danganta kansu zuwa ga ɗan fodiyo saboda su yaudarin masoya ɗan fodiyo da cewa ai ga abokan tafiya kawai sai su fada cikin shi'a wannan ya sa suke sanya ma makarantunsu suna fodiya a baya amma ana tafe su da kansu yin sun fara canzawa in suke makaranta sai sanya mata husainiya ko a sanya mata ashabul kisa'i ko a sanya mata ahlul thaqalaini ko a sanya mata suna daga cikin sunaye da suke radawa ga waɗanda ke suke ca imaman su ne ana tafi a hankali za su janye wannan fodiyan duka kamar yadda da ɗan shi'a in kana son ka gane shi kana gane shi ne da doguwar riga irin ta musulunci da wando nisfi saƙ da naɗi da asuwaki da ƙur'ani aljihun shi shigan mutanen kirki da tawalu da mutunci da kamala haka amma ana tafe sai aka zare masa rawani sai aka ba su wata hula ga ta nan akai irin na fafaroma irin na limaman yahudawan isra'ila su koma suna sata ana nan sai aka anshe wannan hulan sai aka hada su da sa t-shirt da wando irin na amerikawa su koma suna tara suma a kai madadin rawani da hulan fafaroma ku gano wannan da kyau ku madadin tawalu'u da zuhudu sai suka koma suka zama tantiran fasikai in iska masu tsiwa da rashin kunya da rashin ganin kima da darajar na gabansu yanzu in ka kalli mazahir na shi'a duk inda suke a duniya haka suke amma da farko an shigo da kamala na addini da suluki irin na addini don a farauci mutanen kirki ne kawai an gano wannan duk wanda bai fahimci wannan ba zai sha mamaki farkon da'awansu cewa suke islam only za su kafa da'awa ta musulunci tsantsa sannan za a kafa gwamnatin musulunci da za ta yi aiki da ƙur'ani da sunna ana tafe sai aka zara wannan saboda duk wani mai zil da kishin addini zai shiga wannan harka saboda kwaɗayi da sha'awan an yaudare shi da cewa za a kafa hukuma ce ta musulunci don sai aka ce ai hukuman ta shi'anci ne musuluncin shine zagin sahabbai 'ya'ya da matan annabi da duk wani ɗalibi aminin da ke da alaka da annabi a nan addinin abin da aka zo kenan za a kafa shine jihadin shine gwamnatin musulunci da ake cewa imamu zai hau kan tanka ashe sabon annabi zai harba kun gano wannan da kyau ku to wannan duk shine in baka da hangen nesa baka da tunani wala duk ba za ka gano wannan duk ba za ka fahimci wannan cikin shi'a ba don duk wanda ya san tsari da gudanarwan shi'a ya san haka suka taso kuma ya san haka suke kuma haka suke da taɗaugur da canzawa cikin gaugawa domin zuwa da abin da suke tsammanin in shi suka yi za su iya yaudaran duk wanda ya tsaya a gabansu allah ya kare mu daga fitinan shi'a to shine sai mala yace sun kirkiri ƙarya sun danganta masayyadi ali cewa wai man mata yawmal ithnaini duk wanda ya mutu ranar litini minal mu'minin daga cikin mu'minai lam yajma illahu azza wa jalla bainahu wa baina adaina min bani umayya fin nari abadan wai Allah ba zai hada shi da makiyan mu cikin banu umayya a wuta ba har abada tambaya shi wanda ya mata ranar litini yana ina yana wutan amma ba zai haɗu da wa ba ba zai haɗu su banu umayya ba to a cikin wannan al'umma waye shahara da cewa ya mutu ranar litini ku ba su faɗa kun gano wannan da kyau ku yanzu duk wanda ya mutu ranar litini a addinin shi'a ɗan wuta ne amma yana sama-sama cikin wutan bai je ƙasa-ƙasa inda su abubuwan umayya suke ba amma fa sun ce litini hassan da husaini ne ba karku manta allah shi kyauta wa man mata yawma thulatha wanda koye mutu ranan talata min almu'minina daga cikin mu'minai hasharahu allah azza wa jalla ma'ana fi rafiqil a'la Allah maɗaukin sarki zai tashe shi tare da mu a mazauni maɗaukaki inda manyan bayan Allah annabawa da manzanni da mala'ikun Allah suke to a can zai zauna amma in ka sake ka mutu ranar litini to kaji wannan fa shi ne addinin shi'a wannan ita ce shi'anci Allah ya kyauta sun bada wannan maganin cikin littafinsu mai suna ma'alimu zulfa fi ma'arifin nash'atul ula wal ukhra a shafi na 441 a lamban hadisinsu can na farko a babi na 60 babun lil mu'min idza mata fi ayyi yawmin na alhashim bin sulaiman al-bahrani al-katkani ya mutu wannan malamin da ya wannan rubutu ɗan shi'a a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da bakwai kun gano wannan da kyau ku kun ga ƙalla ya fi shekara nawa ɗari uku da wani abu kusan da talatin da ɗaya da rasuwa ya faɗi wannan magana kuma wani ita ce a ƙidan duk wani ɗan shi'a duk inda yake duk wanda ya mutu ranar litini to gashi mu kuma mun san wanda cikin wannan al'umma ya shahara da mutuwa ranar litini yasa ba su san annabi ba su kaunan shi ba su tare da shi ba su mutunta shi kuma wannan yasa su ƙara ƙarfafan cewa sayyidina hassan da husaini ga matsayinsu a wajen su 'yan shi'a ba san su suke yi ba ba kaunansu suke yi ba shi sa kajin matsayin da hassan da husaini suke da shi a wajensu don su wane ne suka ce su ne ranar litini ba su biyun ba da kunje matsayinsu wannan addinin shi ne musulmi zai ɗauka yi tsakanin da allah jama'a kullum ana gaya mutane waɗannan ba addini suke ba mutane sun giji qasimatu zuhuri shiyukh shi'a malace ku bari mu karye kashin bayan malaman shi'a laƙada wasala listin khifafu bi shiyokhin shi'a ila an fassaro alhasharat alwarida fil ƙur'an alkarim bi ali bin abi talibin kai in shi alƙalaminsu bai kafe na sharri ba haske da suka kai ga wulaƙancin da suka yi na fassara duk wani ƙwaro wanda ya zo cikin alkur'ani da cewa ba wani ake nufi ba sai sayyidina ali dan abi talib mala ya ce fa matsalan misali suka ce ƙauluhu ƙaulun lahi ta'ala inna allaha la yastahi an yadriba matsalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah madaukin sarki baya jin kunyan ya buga misali daidai da sauro ko abin da ya wuce wannan alba'uda me ba'uda ba mosquito ba sauro haisub tarawu lokacin haisub tara shekhakum al-qummi sai ga malamin su kummi ya garzayo guje da jakan ƙaryen shi ala abi abdullah ya ce wai baban abdullahi ya faɗa annahu ƙala yana cewa wa hashahu kai Allah ya tsar wannan malami wannan ƙarya da ƙummi yake danganta mai cewa falba'udatu wannan sauro amirul mu'minina ali alaihi salam wai sayyidina ali ne yanzu da Allah ko sauran da ke garinku dan Allah kana son shi yanzu a ce ubanka sunan shi sauro ko da sauro abin arziki ne ba wulakanta ubanka ba wannan lange-lange mara daraja da ake kwai a haife shi a kwata ya sha jini ya sanya mutane zazzabi ya sa fitina iri-iri wai wannan shi ne sayid na ali mun gano wannan da kyau ku yanzu mai bambancin wannan da wakan dan gidan malam usmanu na kusfa ya ce shehu dan aljanna shehu ne dan wuta ƙoƙarin a ɗaga shehu kuma kalli an ce shi dan aljanna ne kuma shehu ne dan wuta kuma shi ne ya zo a hakikanin dan banza wala ta'rifan nahum ilahan alqawli wannan sharka kuwa sun faɗe ta ne a tafsirul qummi shafi na 37 tafsirin suratul baqara da kuma tafsirin nur thaqalaini juz'in farko shafi na 45 a lamba hadisin su na 64 tafsirin sotul bakara duk dan shi'an da ya ja sai kace kai natsu hujja muke son ka kawo mana kaji hujjinmu babu a littafin ku ko ku akwai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum